الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم laraba daren alhamis sha hudu ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hamsin da ɗaya za mu tashi darasi na hamsin da biyu a wannan littafi mai albarka na amalul yawmi wal laila na ibn sunni rahmatullahi alayhi hadisi mai lamba ta ɗari biyu da tamanin da shida za mu tashi ɗari biyu da tamanin da bakwai shafi na ɗari da hudu kamar yadda muka faɗa a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiyya da ke unguwar ganda albasa inda muke gabatar da wannan karatu magrib zuwa isha mala yake babun ma ya kulu idza arada an yuhaddisa bi hadithin fa nasiyahu babun da zai magana akan ma ya kulu abinda mutum zai faɗa idza arada idan yayi nufin an yuhaddisa bi hadithin yake so ya faɗi wani zance fa nasiyahu sai manta abun ai za ga wani lokacin kuna hira da mutum kana so ka faɗi wani abu kawai sai magana ta gudu ko kuma an samu distraction da shi kawai wani ya zo ya so ko wani abu ko yara ko wani ya so ko wani zancen daidai lokacin da kake so kai wani bayani sai zancen ya tafi da ana samun irin wannan to shi ne malam ya masa baji akan wannan malam ya kana haddana Muhammad bin Hamdan ibn Sufyan قال حدثنا الحسين بن الحكم الحي الحبري الحيري قال حدثنا اسماعيل بن عباد عن الربيع بن بدر السعدي شيخ شيخ من اهل البصره عن عثمان بن ابي حرب الباهلي رضي الله عنه قال an karbo daga wato shehi malam ibn sulli yake malaminsa muhammad bin hamdan ibn sufyan ya karantar da shi shi kuma ya jiyo daga malaminsa al-husayn bin al-hakam al-hini shi kuma da ya jiyo daga malaminsa Ismail bin Abbas shi ma daga malaminsa Rabi'u bin Badr al-Sa'idi ko al-Sa'idi wani malami ne babban dattijo ne a Basra wanda shi suka dawa layi cewa yana da rauni shi kuma daga malaminsa Usman bin Abi Harbi al-Bahili radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi yake man arada an yuhaddisa bi hadithin duk wanda yake zan zantar da wani zance fa na ce hu sai manta fa li salli alayya to yi min salati fa inna salatahu alayya domin salatin sa a gare ni khalafan min hadisi ita za ta maye wannan zancen wato da yi manta wa za an yaskurahu da sannu zai tunu to kaga duk da suna da wato lamba a kan hadisin amma akwai aya ayan nan da cikin suratul azab da Allah yake cewa huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wannan ayar da daga wani daga cikin malamai ya mata sharhi sharhi ya bani sha'awa matuƙa cewa Allah shine yake wa yabon ku domin salatin Allah ga bayi shine Allah ya yabi bawa ba wai Allah ya ma salati ba da annabi ya ce Allahumma salli ala ali abi awfa ayyabu ne Allah ya yabe ka a cikin mala'iku. To, Allah shi ne yake yabon ku, da mala'iku ma haka, da ya kuri da kummina zulumati ila nur, don ya fitar da ku daga dukkai wanda ya manta abu duhu ya fada a ya shiga daji. Daga dukkai, ɗaya daga cikin dukkai shi ne mutum ya manta abu. Ila nuri zuwa ga haske, hasken kuma shi ne tunowa. To, saboda haka, idan mutum ya koma ta wata shi sa wata kila za ka ji ban sani ba ko shine hikimar da zaka ga shi malam Abdulrazak ya haifar hafizahullah zaka ji tsarin karatun sa yayi karatu minti goma sha biyar minti goma sai ya tsaya cewa annabi salati dan na duba wannan jarin ayat sai nace wata kila ko wannan ya ruko sai a wani annabi salati sannan zai tora salati ibrahima ibrahimiya ne kuma yin wannan mutumin sai kuma yi wa annabi salati an fahimta da kyau ku yawwa to kan gidi yadda tsarin yake to shine yake kuma ka ga ga ayar Allah yake wa kana bil mu'minina rahima Allah ne jin kai ne ga kimantattun bayansa babu ma ya kulu liman basharahu bi bishara babu da yake magana akan abin da zaka faɗa wanda ya zo ma albishir an gane ku ya zo ma wani albishir dangane da wani abu da kake so kai wani albishirinka sunanka ya fito ko ka samu kaza irin wannan abubuwa to sai yace قال أخبرنا محمد بن حمدون قال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن ابن لهيعة وتن daga nan ka san da matsala ibn lahiya shi in ba daga abadi layi ruwaya ba ga ibi yawa ana uqaymi tafkira asilu an ibn jihadi ana abi yasir ko abi yasir kala shehi malami ibn sunni yace malamin sa Muhammad bin Hamdun ya karanta da shi ma ya jiyo daga malamin sa Abdullahi bin Hammad shi ma ya jiyo daga malamin sa Abdullahi bin Salih shi ma daga malamin sa ibn Lahi'a wanda shine muka ji shi ne mai raunin shi kuma daga Uqayl an ibn Shahab daga da wato Imam Zuhri ibn Shahab Zuhri ana Abu Yasar Abu Yasar yace kala شد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم بدر سيدنا عمر بن الخطاب يا سنتا عرارة داخل بدر ya tsananta abin nufi ya yi bala'a na hasana ya nuna bajintar da matuƙa a yakin badar bashirin na ma'a mu ma da muke tare da shi sai muka tsananta yadda ya yi yadda yake wannan kokarin duk abin da ya kwatanta sai mu ta kokari shi muke biya baya فناداه النبي صلى الله عليه وسلم انا كبرزن yaki da sai ya kirawo ya kira wato annabi ya kirawo shi ya Umar ana cikin yana Umar ya Umar ya kai Umar falamma azamahum Allah azza wa jalla yayin da Allah madaukakin sarki ya ruguza wannan rundunar ta kafirai yayin da Allah ya ruguza su sai ya ce takallasa ila al-abbas Allah ya rusa wato walakan nasara kuma Allah bi badri wa antum adilla duk dare uku da sha uku ko sha uku ko sha bakwai kamar da muka biya a Nabi wa Rahma to saboda haka suka rinjaye wannan mutanen dubu to sai bayan an rusa su takallata ila al-Abbas takallata wato ma'anarsa shine annajatu wa tahrir aw tahrir sai zali sai ya sirare sai ya tafi gurin Abbas babban annabi shi kuma kun san bai musulunta ba har aka yi yakin bada in za ku iya tunawa sai da aka kawo shi a ila a fatahu makka sannan ma ya musulunta fa hamalahu umar sai na umar ya je ya kamo shi wa unasun min bani hashim ala rifadihim an gane ko wasu mutane daga banu hashim suna kan kafa da su wato yana tare da wasu tawaga daga cikin banu hashim duk dangin annabi alaihi salatu wasalam aka kamo su in za ku iya tunawa an kama mutum wajen nawa a yakin badar sun kama mutum wajen saba'in a matsayin fursunonin yanki duk an kama a lokacin ne ma ai kamar karatun mu na na gidan basu tofa muka kawo wa wato abul az ɗaya daga cikin sadaka annabi alaihi salatu wasalam kaga shi ma an kama shi sai matar ta Zainab yar gida annabi alaihi salatu wasalam ta turo da sarkar da na Khadija ta bata a matsayin ai abai banza to da annabi ya ga wannan sai hankalin bai tashi eh an tuno mata mahaifin matarsa na na Khadija to wannan ne yasa ma ya ji kowa dai ya san me ya faru da karshe sabai suka ce sun kyale ki ya tafi amma annabi ya ce da sharadi in ka je ka sako min mata ya ta ta dawo kai ne ka tafi amma ka kyale mai ya da dawo gida domin duk da ba musulmi ba ne ya kyale ta da dawo gida to shi ne bayan ta dawo gurin annabi alaihi salatu wassalam kuma an ƙara fita sham karkashin zaid bin harisa zaid bin harisa shine komanda suka kuma cin karo da wa da abul as ibn rabi'a shi kuma abin da yake kasuwancin jama'a na sham yake hadawa na mutane ka yake hadawa a cikin maka idan ya tafi ya je kasuwanci ya dawo ya kawo fito da riba a fitan wanda suka yi sharika a fitan mara da kasansa wanda kuma kawai tashi aka yi je yi su ba ki lada saboda haka suna ganin sa ko zai dubi da harka ya ce da Allah ya hada sun ba da kai ba eh kansa Allah ya baji za a ya gudu to duk dukiyar da ya dole da suka baki suka to da ita wurin annabi alaihi salatu wassalam to ana zuwa da ita kuma shi kuma mutane kowa ya tarko ya tarko yana jiran su wallahi sai ka biya da kayana kowa bai da wace abul arz ya biya shi kaya to shi ne in ƙara yi shiga kultu ya kulle fuskarsa ya tafi har sai da ya je da asuba ya kuza ya samu labarin inda Zainab take yana zuwa ya afka ya bude fuskar da yake to ga abin da ya kawo shi to shine ta shiga gurin Annabi alaihi salatu wasalam tace ta zo da neman alfarma ta mijinta Annabi ya shiga gurin sahabbai a masallaci yace da su to ga abin da aka zo da shi amma me kuke gani idan zai yi ku hakura ku ba shi dukiyarsa ya je ya bayar musu to shine a nan lokacin zabai suka duk abin da annabi yake so suna so suka ce babu komai a ba shi aka tattara ba kaya ya koma yana zuwa kowa ya danka ba kayansa a hannu sai yake to bari in gaya muku daga yanzu kuma ba ni ba rawa cikin duhu sai ya dawo ya musulunta ka ga kikkiawan musulunci ba da wani wajen manufa ba ba duniya yake nema ba ba komai zai dawo musulunta to shine annabi yace to a kuma a baki matarsa ba kuma sake daura aure ba ka ce a baki matarsa ba ne suna fitar da hukunci karkashin wannan to shi Umar dan Khattab ya gamo Abbas saboda annabi me yasa sai Umar dan Khattab ya gamo Abbas ibn Abdul Muttalib bari ma ku ji wa unazu min bani Hashim ala riqabin wa ja'ala Umar yunadi ya rasulullah sai na Umar ya rika kela yana cewa ya ma'aikin Allah bi ayyin anja kana ina yana ta daga murya ya ma'aikin Allah kana ina albushira albushirka kad sallama Allah azza wa jalla ammaka al-abbas hakika Allah ya kubutar da babbanka al-abbas Allah ya kubutar da shi bai ba musulunta ba amma da ina Umar yana yawan faɗa cewa yadda yake so Abbas ya musulunta wato ya fi yadda yake son babansa kaɗa kaɗa da musulunta aka ce ne dalili ya ce saboda ya san yadda annabi yake kaunar Abbas ya fi yadda yake kaunar mahaifinsa kaɗa na faɗi wannan ne saboda kun san masu baƙaƙen kaya saboda tsabar kar a soki da yi lawar ba sai da aka ce wai ya kawo shi ne ya kawo shi wani aka ji to ga amsa nan shi ne cewa ya kawo shi ne saboda a ai da zai ji akan yi zai ji wani alfikirin sa shi da kake ji a can aiki tun da ya halatta ya kake ji aiki yawwa amma ya zo ya kawo shi ya ce wato alfikirin ka kuma yake ma alfikir bari ku ji fa kabbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kabbara ya ce Allahu akbar وقال يتي بشرك الله بخير يا عمر في الدنيا والآخرة kai ma Allah ya zaka ba Allah ya ma albishir da alheri ya kai Umar duniya da lahira wane mutum wa sallamaka Allah ya Umar fi duniya wal akhirah kuma kai ma Allah ya kubutar da kai a duniya da lahira shi ma ko kun san kowace irin matsala ba garin ta karatu duk ɗan sojin media da kuka gani wanda za ta dama shi ne wanda baya karatu wannan zuriyar ne ya hayaniya da kuke gani yau an ɗauko wannan gobe a wancan in kana karatu ba abin da zai dame ka yawwa sai dai ka kyauta yawo kawai eh saboda za ka ga yan ba ni lafiya kowa dan ba ni lafiya ne kawai yanzu yanzu ba shi da alaka da littafi ba idan ka ga wani littafi kake masa gazu wallahi kafin ya je kurbi ya manta sunansa amma kuma matsala ta taso gingire biya da shi za a yi sai ka ga saboda ya iya rubutu a social media sai sai bidiyar yana rubutu ba a yi ba hadisi sai rashin kunya da rashin mutunci ya zaki wanda yake so in ka kalle shi za ga abin da suke ke yau yawa yana bukatar kwakwalwa kwarai da gaske mafi yawanci za ka kana kallo ka san wannan da kiki ne da wannan magana eh sai mutum ya kafa kyamara din da ya iya kawai zai faɗa abin da yake so ya zai ya gwagwada sun maganganu ya rufe kuma ya tura shi kenan wannan kuma ba ta da malami kullum abin da malamin ke cewa rashin mutunci bai da malami kowa ya iya duk iya karatu kira'arsa ka je ya riga ka ji ya yana kira'a yana karatu billahi lazi ya ajiye kira'ar ya kullo wani rashin mutunci zaka ji shi ma ya iya don bai da malami a rana ɗaya za ka zama profesa yanzu yanzu abin biyar a rashin mutunci za ka zama profesa eh karatu ko ba kai saka yi ba sai ka koya ka'idar ta kenan sai ka koya to wannan shi ne babban illar da take damun mu ai shi ta kaga ɗaya daga cikin malaman mu shi yanzu a ya fi shekara shi da bakwai ba bai da shi baya social media bai da waya wayar ma in zaka kira shi sai ka kira wani na kusa da shi a haɗa ku bai da bai da ita duk wannan bakin ciki shi ya ce baya bukatar can wani ya je kuma baya bukatar in ka jiyo ka zo ka gaya ba a shi yana da abin yi eh saboda haka ya huta wa kansa eh to wannan shine mutum bai da alaka da karatu amma matsalar karatu da zo kuma wani zai ba da fatawa wanda wato wuraren mu idan ake haka babu kuma waɗanda ce ko mutum jariya ce ba su ta dalili sai ya ne ka to wanda yake neman gaskiya za ka yi zo mai kanan da abu in ka ta dalili sai ya ne ka kawai mun tsaya mun yi tsawafi mun tsaya muna shan ruwan zamzam mun tsuguna haka kawai wani shi tsara uba kawai yin ta tsaya akan mu kuma yin suka dan ya tsaya a kaina wajira yake in na tashi in gaya ma dalilin da ya sa na sha ruwan zamzam a tsuguni duk mun zo mana jama'a wallahi ni kada ya tsaya a kaina kawai ina tashi ta yi wai me dalilin da yasa zan jawo zan zo ka zo da fatawa ko rage dadi a biye shi da babansa sun tsaya shi baban ya tsaya ɗansa zai kore ni duk gaji mun da mutane sai na ce masa kai waye gaya ma a tsugunan a tsaye ake jan ruwa nace gaba ɗaya nace sau ɗaya aka ce annabi ya sha ruwan zamzam akan abin hawa lokacin da ya zo wallahi sai naga aje shi ma ba karanta ya waje ya a garin su fari ne balarabe ne sai nace masa duniya ne zan zamzam ba alfahari nake ba ba dinna zan ina muna fara magana sai yace ne ya hakuri sai ya juya sai ya dika to kaga tunda dalili yake nema fadi in mai ka ji wani mamakin ma da ne ina ma ne bun ace wanda suka ta ake yi ai an gani har da ruwa ake ko su za ka yi kari amma wanda ya tsugunna ni a tsugunnan nake za sha amma wani yake jira in miƙe baki dalili na ce masa to ai shan ruwa a tsugunnan shi ne ba asali shi ne asali kya a tsaye ne yake bukatar dalili ba wai kya a tsugunna ba kai ka za ka sai ce wa aiki ma ce ba ban sai yana ce shi ma je nace to ba haka hadisi ne yadda hadisin yake shi ne to wannan shi ne ka'ida in ka kawo mutum dalili ya gamsu ka ga imam Ahmad bin Hanbal yace ba mai wahala jahi irin jahi sai ka gama karanto kayi kuɗi kayi karatun ka gama kafa ce duk ƙarya ne abu ne mai sauki eh haka kawai ne duk ƙarya kake imamu ahmad bin hanbal yake ba mai wahal da ni a tattauna irin jaki yace domin malami ne za mu tattauna ya faɗa faɗa har a gano gaskiya yace amma jahili sai ka ga wasan zai ce duk ƙarya ne kuma ba yadda za ka yi ya za ka yi shi wannan kuma yana da wahala faɗa yanzu duk ƙarya ne yanzu da wahala a nan a sakanni ka faɗe ta ka wuce kawai shikenan saboda haka mafi yawanci abin da yake damun mutanen yanzu kenan social media wannan kiriri da amma da duk wanda ya san addini ya san cewa da duniya ba za ta tashi waje yayin wannan kai dai ka roki Allah ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana kullu gargayi sai Allah ya tsare ka zaka ga wani ya zo ya ba fi ka karatu amma yana fara son zuciya zaka gane wallahi wallahi ni ta wa ga wannan dan tunde ba a yi nisa ba saboda kai Allah ya baka hasken fahimta domin fahimta daban yawan karatu daban eh man yuridu Allah bi khairan yufaqihu bi din Allah ka fahimtar da to wannan shine to shine yake cewa ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الذي يقول اللهم أعين عمر wa ayyidu Allah ka taimaki Umar ka karfafe shi aka yi mai wannan addu'a babu ma ya kula liddin bi idza qada lahu hajatu babu da yake magana akan abin da zaka gaya wa addini waye dini kafirin amana kafirin amana idza qada lahu hajatan idan ya biya ma wata bukata قال حدثني عبد الله بن شبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن قريش عن بشر بن الوليد عن ابن المبارك عن سلمة بن ولدان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شيء ما لم يقول السن يجي ما لم عبد الله بن شبيب يا كان ده شي ما يجي daga malamin sa Abdul Rahman bin Quraish shi ma ya jiyo daga malamin sa Bikr bin Walid shi ma daga malamin sa Ibn al-Mubarak shi kuma ya jiyo daga malamin sa Salama bin Waldan shi kuma Salama bin Waldan da'ifi sun za'a bashi an anas bin malik radiyallahu anhu qala anas bin malik yace ittasqa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ne ba ta da ruwa yace wa waje ba da ruwa isha fataqahu yahudi kawai sai wani bai yahudi ne sauri ya kawo man ruwa kafin musulmi su ankara فقال النبي صلى الله عليه وسلم جم لك يا النبي الله يجعل الله يجارك Allah ya kyautata ka ya gyara ka ya gaya mar wannan. Ba ma rake ba hajja mata. Aka ce wannan bai huda ya manyan da ya manyan da kafin ya mutu amma bai da furfura ko ɗaya. Wato ga shekaru amma kuma fuskar da irin da yara. Shi ne jan malaka. Ba ma rake ba hajja mata. An gane ku? Bai ga furfura ba abin nufi. sifofin dattaku na dattijai ba su fito masa ba har yaban duniya shi ne sakamakon sa kawai tun da bai musulunta ba yau ai ka zo kamar yadda muka faɗi zainab ɗan gidan ummu salam jama da annabi ya mata addu'a ya tuba a fuskar ta sai da ta shekara saba'in amma fuskar ta irin da yara shekara saba'in fuskar ta irin da yara ba alamar tufa babu ma ya kulu idan sami amma ya ujibu wa tafa'al babu da yake magana akan idza sami'a idan ya ji idan mutum ya ji ma yu'jibu abin da ya burge ka wata bala kuma kake kyakkyawan fata alfadu shine kyakkyawan fata ba tambi ba kiyar tambi za mu zo mu ji tambi nan gaba kyakkyawan fata ana son samu gidi قال أخبرني عمرو بن حفص قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن زبالة قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديك عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده رضي الله عنه شيء ما له يقول السني yace malamin sa Amr bin Hafsin ya karanta da shi shi ma ya jiyo daga malamin sa Abdul Aziz bin Muhammad bin Subala shi ma daga malamin sa Ibrahim bin Al-Munzir shi ma daga jimin malamin sa Ibn Abi Fudaykin shi kuma daga Kathir bin Abdullah na shi kuma daga mahaifinsa Abdullahi an jaddihi radiyallahu an daga kakansa Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul annabi ya ji wani mutum yana cewa ya khabira me kalmar ya ke koriya faɗar kalmar kore a cikin kaloli kun san yanzu in kaje ka kalli waɗanda su a gurin turawa kowace kala tana da ma'ana yawa mu ne za ga mutum ba ruwansa kowace kala hatta kalan gida mutum ya dage yin fenti an kaga ya yi fenti to da ma'anarta amma mu ba ruwan mu kawai za ga mutum ya yi abin da bai ma san cewa tana gidansa sauro zai ba bai ma san da wannan ba Allah kuwa to su da ma'ana kowace kala tana da ma'ana fari tana da ma'ana light blue in ka kalolin suka zo da wuce kamata a haɗa kowace tana da ma'ana to a cikin kaloli kalma kore kalma ce ta fa'alu ce fatan alheri an fahimta da kyau ko kalma ce ta fatan alheri ba ku ji abin da annabi ya kira duniya ba yace ad-dunya hulwatun khadira ita duniya da kuke gani zaki ne da ita koriya ce sha me yake nufi duk abin da ka gani kore abu ne mai attractive yana jan hankalin mutane yana ɗaukar hankalin mutane ba ka ganin in manya mutum ya mai ko ba ba ya mai yadda bai ridaya ba in dai Allah ya hore mai yana da hali kawai zai je gona gidan gona ƙato a zuba shukoki masu yawa zuwa ya zauna a nan shi ya san dadin da yake ji kawai ko inda abu na ta zo ka je kai shuka za ka kawai da tije ya ja motarsa wani ma zai je ya kwanaki ga jantin nan zai je daji a gona misali mutum ya je ya zauna kawai kai ta kallon wannan shukar wani alheri kore an fahimta da ko koren abu kuma daga cikin fa'idodi an juma a ta tura yanzu na faɗa yana ƙara ƙarfin ido yana sa kaza yana sa kaza to fa'adu kiran kore alama ce ta alheri sai aka fassara shi kawai da alheri da annabi ya ji wannan zai ce a wannan fatan alheri kore kala da ya ce labbai amsawarka a kan na fa'alaka min fika mun riƙi mun riƙo kyakkyawan fatanka daga bakinka wato alamar da alheri ka zo me yasa za ku ga annabi an sa mutum suna mara kyau sai zauri ya ce a canja saboda bakin ka zai janyo ba wannan mai hukun kai mutum kyakkyawan fata kuma ka nema mugun fata an zo da mutum sunansa huzun ya ce huzun damuwa ke bakin ciki ya ce sunan gawa da ya ce shi sunan da baban ya sa bakin ya ce to shi kenan kakar suka yi hirin mutai ya ce na rantsi da Allah ba mu taɓa cin abinci cikin sauki ba kullum sai mun sha wahala muke samu saboda kakan ya jaza musu sai na muka yana cewa albala'u muwakkalun bil mal'i bala'i yana da alaka da baki me yasa idan mutum ya mutu aka ce mun shiga uku mun lalace sai ya mala'iku sai Allah ya amsa shi ke nan mai kula da mu zai tabbe shi za ba kai kake kula da su ba Allah ba mun jaza ma shi yasa malam karka yadda da wannan abubuwa karka yadda da ran dan ana yi ka hada idan ka mutu aka yi ma Allah zai kama ka amma da ranka kai kake cewa ma a kare zuci wannan ne ya hadin da annabi kururuwa da ihu kana ji kana gani wallahi idan kalmomi ake faɗa ana fara faɗa ana zuwa shi kenan yanzu wa zai rika kula da mu shi ne mai mana kaza ana dalil da zai mana yi kusti da ba ba Allah ne yake musu bakai kake yi tuhuma ka yadda shi shi ke nan mun shiga uku mun lalace sai suke to Allah ya rusa amin daga nan ne za ka kake ganin wasu suna shiga uku wani daga mutuwa a gidan su sai ga wasu sun shiga uku kuma saboda me kun dauka haka ne shi da baban da ya mutu ya aka yi rayu yawa shi da baban da ya mutu ya aka yi rayu ai wani ma sai baban da ya mutu Allah yake nuna mara shi yake arzikin shi za a ce gaya magada ba cewa su daina ajiye gado cewa a kifi janjani ana ta janjani ai ta janjani saboda wani hanyar arzikin sa ba kuka toshe ba Allah so yake a raba kowa ya ɗauko jirgin sa bayan kun ɗauka duk kun gama cinyewa sannan ya shafi wani afani da duk kwarai kuwa sannan ya ce to kai yanzu ba da gado zan ma arziki ba bari in tashe ka sai ka ga ya ta so arziki yake kula da kowa kuma a family din haka Allah ya dan ya nuna ma cewa shi yake yi ba wani bane amma kan lura da ɗabi'a mu da yanayin mu za ka ga duk mun sauka daga irin wannan layi in aka yi mutuwa sai mutane gaba ɗaya tunanin su ya canja sai ka rasa ina wato wasu ma za ka suna da alaƙa da makarantar amma sai a ajiye karatu a koma wani abu daban kuma annabi ya faɗi wannan kuma ba faɗuwa ya yana a da ba sai kana da abin duniya an gane ko to saboda haka ko da yake dai idan jaraba ta faɗo idan ta faɗo kada a manta Allah a tuno shi kuma in ya shiga labari to za ka zauna lafiya wannan shi ne to kaga wannan shi ne kyakkyawan fata idan aka zo aka sawa yaro suna sai a hararo idan sunan sahabi ne ko annabi ne sai a hararo annabin da farko sannan kuma a kalli ma'anar yana da tasiri akan mutum kwarai da gaske nau'in haka wani nau'in da ba kana akbara na abu ya ala ala da sanar abbas bin al-wali ala an ba'ala wahaibu ala da sanar suhaib an jabirin ana bi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sami'a sautan shay malami ibn sunni yace malamin sa abu ya ala sahibul musnad ya karanta da shi shi kuma daga malamin sa al-abbas bin al-wali shi kuma daga malamin sa Wahaibu shi ma ya ciyo daga malamin sa Suhaili shi ma daga shehin malamin sa Jabir shi ma daga wato Abu Hurairah wato sahabi ya ji daga sahabi ke an gane ku yana da sura Abu Salama ai ko da yayi kiran sa a cikin mutsalan mu wani hadisi ne kenan sahabi da ruwaya daga sahabi kun manta manzuma ɗaya an yi diliton kenan